رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربط وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جنى عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف من معروف والله عزيز حكيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake gama mu a wannan zawiya ta mai albarka yau muna ishirin da biyar ko ga watan Ramadan ishirin da hudu ga watan Ramadan hijira ta shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da ashirin da biyar ga watan april 2022 amma kun ba ni daidai nan daidai? shiken yayi so mun sake dawowa dai don ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke duba wannan sura mai albarka suratul baqarah wadda za mu tashi akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wallazi na yi tawafauna minkum waɗanda suke mutuwa a cikinku Allah ya karɓi rayuwarsu a cikinku wa ya zaruna azwajan suka bar mata na aure wasiyatun li azwajihim to akwai wasiya a kansu wadda ake nema su yi ta ga su matekunsu da suka mutu suka bari kafin su mutu ɗin in sun ga alaman cewa za su bar duniya to akwai wajibci a wancan zamanin kenan na su rubuta wasiya ga matansu akwai wani na wani abu na yanki na cikin dukiyarsu tunda lokacin da ake magana ba a ba mata wani abu idan miji ya mutu to shine Allah ya wajabta a rubuta wasiya da za a ba wa matekun nasu mata'an wannan za a jiyar da su daɗi ne ilal hauli a bar su kuma su zauna su yi ta gaba a zuwa shekara guda ana ɗaukar nauyin komi da komi sun rai da isra'aj ba tare da an fidda su daga ɗakunansu ba fa in kharajna idan suka yi raɗin kansu da kansu ba kuka fidda su ba suka ce kawai su za su fita suka fitan kuma to fala bina alaikum ku dai babu laifi a kanku fi ma fa'alla cikin abin da suka aikata fi anfusihim da cikin kayukansu min ma'rufin na daga abu mai kyau wallahu shi Allah azizun mabuwayi ne kimun kuma gwani so za mu duba sharha na wannan tafsiri na Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda ya yi wa wannan aya ya ce wallazi na yi tawafauna minkum sani waɗanda Allah yake karɓar rayukansu ake matar da su a cikinku ya mutuna waɗanda suke mutuwa wa ya zaruna ai ya turkuna su bar mata wato azwajan su bar mata to waɗannan idan muka ɗauki ƙira'a ta wasiyatun li azwajihim wasiyatun li azwajihim in mun dauki wannan qira'a din to wasiyatun wa yazaruna azwajan sun bar mata to alaihim wasiyatu li azwaji haka za a kaddara shi alaihim wasiyatun li azwajihim wannan qira'a ce ta Nafi al-Madani da kuma Ibn Kathir al-Makki da kuma Shu'ba daya rawin Asim banda Hafsu domin Hafsu ya karanta ne wasiyatan amma Shu'ba wasiyatun kuma dukkan su almajiran mutum ɗaya ne kaga inda ake samun sabani kenan ƙari ɗaya amma rawuyai suka saba wannan yayi wannan hannu wannan yayi wannan hannu abun mamaki malamin ɗaya ne ƙarin asim amma ya koyar da shu'ba da hafsu imam hafsu yana karantawa da wasiyar tan li azwajihim shu'ba kuma ya bi suwar shi da qalun ya karanta da wasiyatun li azwajihim to in qira'ar wasiyatun li azwajihim ne ai ma'ananta alaihim alaihim wasiyatun akwai wasiya akan su tilas su rubuta ta har ma na taba karanta wani hadisi mawqufi kan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Umar yake cewa mumini a kowane lokaci ana bukatan in an daga filonsa a ƙarƙashin filonsa a samu wasiyarsa mumini ana bukatan haka saboda me babu wani muminin da Allah da ya zo magana a kansa na gado bayan ya mutu Allah bai tuntubi wasiya ba da bashi duk ayoyin gado in ka duba za ka ji min ba'di wasiyatin yusuna biha audayn ko tusuna biha audayn kaga kenan ashe yana kan in akwai wani wasiya sai ka rubuta ka ajiye kuma Abdullahi Umar yace ka rika updating ka rika updating in wani abu ya canja ma ka sake sabuntawa ka rika updating din sa idan da ka mutu ana ɗaga matashin kanka a ga wasiyarka tunda Allah ya ce ba a yi taɓa gado a raba magada sai an tuntubi me wasiyar da kai me bashin da ake bin ka tukunna an sauke wa'annan kafin a shiga gado domin wasiya din in dai bai wuce ɗaya bisa ukun dukiyanka ba to dole sai an zartar in ka yi shi amma wasiyar da kai sai aka duba wasiyan ka ce a bawa wani daga cikin dukiyanka kaza sai aka duba kazan da kace da aka auna dukiyanka sai aka ga ya fi ɗaya bisa uku dukiyanka ba zai yi ba ha ba zai yi ba shari'a ba ta yadda ba magada su saftare na sama su bar one over three dole sai an rage wannan shine ma ba a yin wasiya ga wanda zai yi gado in mutum magajinka ne to ba a yi mai wasiya ɗanka misali ka rubuta wasiya ka ce ina mutu a bashi gona ta ta kaza ko a bashi mota ta ta kaza a yana da gado ai ba wani wasiya kuma ai ita matar ma da ne da bata da gado ake mata wasiya daga randa aka wajabta mata aka farlanta mata gadonta shikenan sai aka soke wasiya shine ayan aka soke ta to in kuma mun dauki qira'a na su silent in mun dauki qira'a na su shu'ubatu na su hafsu kai da sauran ƙura'u gaba ɗaya banda nafi almadani da shi da wanda na faɗa ibn kathirin abdullahi ibn kathirin almakki da kuma shu'batu ɗaya almajirin asim su dukka sun karanta ne da wasiyatan li azwaji wasiyatan to kaga in an ce wasiyatan a awun shi kuma sai a ce falyusu wasiyatan wancan mun ce alaihim wasiyatun to masu kira'an nasba kuma sai a ce falyusu wasiyatan su kuma su yi wasiya kafin su mutu duka dai abin ɗaya ne ya zuwa ga matan su wayuqahunna mata'an su ba su abin da zai jiyar da su daɗi a wurin wasiya din su matan nasu lokacin ba farlanta musu gado ba ma yumatta'na bihi abinda za su daɗi da samun minan nafaqati na daga abin da ya shafi ciyarwa wal kiswa da kuma tufatarwa ila itmamil hauli wannan haka za a ci gaba da yi musu ha zuwa shekara ya cika cik cik wannan an soke shi za mu zo mu ji bayanin shehu mushe bayan kaula an soke wannan cewa iddan mace shekara ɗaya an soke shi da ayan da muka wuce baya can min mautihim wato za a yi shekara ne daga lokacin mutuwan mazajen alwajib alaihinna tarabbusuhu shine wato abin da ya wajaba a kansu su jinkirta shekara guda a wancan zamanin da a nuska aya ba kenan ghaira ikhraj ko babu fita matan nan aka za su zaura dakunan su bara su fita su je gidan baban su wai za su yi idda ma'ana ghaira mukhrijatin karar a fidda su min maskan inna daga mazauninsu inda mazan suka mutu suka rasu haza huwa al-asl wannan shine asali abinda ake nema kenan amma akwai maganganu wanda aka ce idan mijin a gidan haya yake kuma sai aka duba kudin hayan ya kare to imam mali ya dole ta koma gidansu ta yi haya eh wannan kenan shafi'i ya ce lalle lalle ta zauna shi kuma a nema ko magadan a nema a bada haya ta zauna inda ya mutu ya bata shine ra'ayin shafi kanat almar'atu ta'taddu aulan kamilan mace ta kasance tana idda a da shekara cikakkiya in mijinta ya mutu wa nasakat al-ayatu al-mutaqaddimatu aya da ta shuɗe a baya sai ta zo ta soke wannan aya wanda muke karantawa yanzu fa in kharajna bi anfusihinna idan suka fita da kansu ba ku kuka kore su ba a dakunan nasu to fala bina alaikum babu wani abu akan ku ba laifi akan ku ya auliya almasjid ya ku waliyan mamaci babu wani laifi in su suka yi ra'in kansu suka fita sai ma fa'alna ba ku da wani laifi cikin abin da suka aikata fi anfusihinna ga kansu min ma'arufin na daga abubuwa wanda suke na urfi wanda aka sani a shari'a shar'a menene abun ka tazayyuni kaman kwalliya yin kwalliya wa tarkul ihdadi a ka tazayyuni wa tarkil ihdadi da barin abin da ya shafi takaba wa qat'in nafaqa kuma idan suka bar gidan da suke zaune din ku waliyan mamaci kuna iya yanke ciyar da su tunda dama an daura ciyarwa to ba sa gidan da ya mutu ya bari sun koma gidansu shikenan ciyarwan ya sauka daga kanku ba dole bane nan ga wallahu azizun shi Allah mabuwayi ne fi mulki a cikin mulkin sa hakimun wani ne fi sun'ihi a cikin dukkan ayyukan da yayi wal wasiyatul mazkuratu ita wasiya da aka faɗa cewa in mutu ya zo mutuwa yayi wasiya ga matarsa mansukhatun bi ayatil mirasi an shafe hukuncinta da ayan gado ayar gado can cikin suratul nisa'i ta soke cewa a rubuta wasiya wa mace in an zo mutuwa ayar cikin nisa'i ta ce a wala hunna rubu' mimma taraktum in lam yakul lakum lakum walad in ba ku da 'ya'ya to suna da 1 over 4 na abin da kuka bari su matan ku wa in kana lakum waladun fa falahum thumun nan kuma 1 over 8 shine gadon su to tunda Allah ya sako da ayan nan ya zama mata suna da gado magana ya kare daga nan aka soke wasiya wa mata fa amma amma ba sokewa wadda duk da zai gaji mutum ba misali kai mai arziki ne kana da tajimai a karkashin ka waɗanda suke ma hidima wata rana ƙila sama da ma na 'ya'yanka sai ka hangi za ka mutu kuma sun bauta wa dukiyanka kuma dukiyan ba kaɗan ba ne kuma ka sani ba za su yi gado ba to sai ka ka rubuta ka ce ka ba wa ne abu kaza ka in na mutu a ba wa ne kaza in na mutu ita wasiya ana yin ta ne ana raye amma ana zartar da ita in mutu ya mutu shi saɓanin wato kyauta ne kyauta in an yi maka shi yanzu za ka ɗauka an fahimce ni yanzu za ka ɗauka shine hiba amma wasiya akwai babi ne guda yake da shi a musulunci alwasiyatu wal waqf sunanta akwai waqf ai shine hubusi ka zo ka ware wani gidanka ka ce wannan kayo ka mai da shi waqf kawai karatu kake so a yi ta yi a cikin gidan nan har a busa ƙaho to ba a da iko in wakafin nan an ɗaura karantarwa za a yi kawai ka ce kai kuma za ka mai da gidan masaukin baki a'a mamacin da ya mutu yi wasiyan ba haka yake in kuma gidan baki yake ba ka da iko ka mai da shi makaranta abin da ya faɗan nan haka za to amma annabi ya ce ala la wasiyata liwarithi babu wasiya ga wanda duk yake da rabon gado ga mamaci to ga wannan yaran gidan naka in kai dan yi abin nan aka dan tsinka musu bayan ka mutu to kaga kai isani zaka samu lada muhimmi sosai saboda bayan da za su su gado ba sa gado daidai wurin ga wasiyan na gaya muku shari'a ta ce ba kai saka ba da ɗaya bisa uku ba na dukiyanka duk wasiyan da za ka yi ko mutum nawa ne in ka an ware wasiyan an ga nauyinsa ya ci da one over three to sai an rage an sauke shi ƙasa ya ga one over three in ka duba akwai littafin usulul fiqh babba na wannan wannan fiqh sunna ko a mujalladi na biyu ne zaka ga wani littafi na usul fiqh mun karanta shi sunan ma ya gudu mini saboda abubuwan da yawa to shi a ciki an kawo babin alwasiyat wal waqf an yi bas ɗinsa yadda ya kamata wa tarabbusul hawli bi ayati arba'ata ashhurin wa ashara yawwa na tuna littafin usulul fiqh na Abu Zahra in kana so ma'ana ka je ka ga hukunci da tattaunawa da akai akan wasiya da kuma waqaf hubusi din nan to ka je ka duba littafin usulul fiqh na Abu Zahra ina ji mujalladi biyu ne na biyu mujalladi na biyu aka tattauna wannan book of wasiya and waqaf akwai na turancinsa akwai na larabcinsa to shi kuma ayan wato hukunci biyu ne a wannan aya ɗin ga wasiya ga kuma takaba to takaban da aka faɗa na shekara guda ɗin nan shi kuma an nuskanta an shafe shi da ayan arba'ata ashirin wa ashara da ta sauka ɗin muka karanta ta a baya as-sadiqatil muta'akkirati fi nuzuli wanda ta rigaya ta kuma yi jinkiri wurin sauka abun mamaki an ce ayoyin ba su shige biyu ba cikin ayoyin nasu da manso da irin wannan ta faru da su abin da aka saba da wannan ne za ta fara sauka wanda muke karantawa yanzu sai waccar ta zo daga baya to abun mamaki sai muka fara karanta waccar wanda ta soke wannan ne kafin naka za ku muka iso wannan wanda wanda aka soke ne su biyu ne a qur'ani wanda aka ya faru da su ayoyi nasu da manso kamar yadda malamai ulumul Qur'an suka faɗa wasu kuna sabidatun ba ta wurin zama a gidan miji bayan miji ya mutu tabbatacce ne laha gare ta tabbas sai an yi mata haka a inda shafi'i a wurin Muhammad ibn Idris a shafi'i walil mutalla gari وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات mata da aka sake su sun samu mata'un wato a ba su wani abu wanda zai kwantar musu da hankali su ji daɗi a ransu in an sake su sai a ba su wannan yofaina yofaina hu za a ba su shi bil ma'rufi da kyautatawa da qadril imkani gwargwadon iya wato ikonka wannan gurin akwai maganganu akwai maganganu a nan wato a baya an yi maganan macen da aka aure ta sai aka sake ta tun ba ba ta tare ba an tuna an ce a ba ta wani abu hal ba aka ce alal musiri kadaru alal musiri kadaru gurgurun samunka in kana da shi ka bayar da yawa in ba ka da ƙarfi ka bayar daidai to wannan mun san mun wuce shi to da an yi shiru shi qur'ani yana karaɗe komai ne da an yi shiru sai a ɗauka wanda aka sake ta bayan an shiga da ita kam ita ba ta samu wannan mut'an ba to shine aka sake kawo wata aya ta musamman aka ce kai ba wadda ma ba a shiga da ita ba dukkan ma sakekkiya walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf duk matan da aka saka tana da mut'a da kyautatawa kuma a bata wani abu da zai ciyar da ita daɗi saboda sakin zafi ne da shi ka ɗauka ka bata wani abu a wancan aya aka ce haƙƙan alal musinina haƙƙi ne wajibi ne akan masu kyautata wanda suka kai makamin izami yau kuma wannan ayan ta ce haƙƙan alal muttaqina wajibi ne akan masu tsoron Allah ka ga tsaka tsoron Allah baka ciki in baka kai makamin izami ba baka ciki ka saki mace kuma ka bita da kuɗi kuɗi ko ba garan ba fa wallahi ba garan bane so kaga akwai maganganu da dama anan sai dai mu hararo wa mutane daidai gurgudo don akwai matan da aka cire su su ba a ba su mutan nan ba za ka ba su kudin ba akwai a cikin waɗanda muka karanta a baya matan da aka sake su bayan an ba su sadakinsu sai ba a ba a shafe su ba to za a ba su falisko ma farastun go an tuna za a ba su rabin abin da aka yanka musu to in dai an ba ta rabin ta karba to magana ya kare ba za a ba ta wannan mut'an da aka faɗa din banda ita a ciki domin in ba in ba mu kawo exception din ba wani zai ɗauka babu wanda bara a bawa to irin wannan mata wadda ta riga ta karɓi rabin sadakinta tunda ba kwanta da ita ba to ba bara ba ta mut'a ba sannan haka kuma mata mata da aka sake ta sakin kul'i ita ma ba a ba ta mut'a wanda ta fanshi kanta kenan wanda take ba ta son mijinta ta gaji da shi ta tsane shi ba ki zo na eh to kin san yadda na kace na aure ki kwata kwata naira dubu ɗari biyar ne da lefe da sadaki kuma in kin bani su dai magana a ƙare tana miƙa su inda ka karɓa ko baka ce kasa ta ba wurin yau kuma in kai garaje malamai suka ce naɗe wani su takardu ba kuɗi ba ne ko da na tsire ne a rufe aka ta miƙa ma in ka yadda ka karɓa dai wallah a wurin yau da ka gwanda ka ce a buɗe tukun ka hangi me a cikin tukuna kar a rufa ka karɓin gaibu in kai sake dai ya shiga nuka ta sake ba wurin ya mutu to banda ita ita ma ba a bata akwai kuma matar da mai tawi shi ma daga ya kawo ta wacce aka ce mata lamarin yana hannunki miji yana iya cewa matarsa eh lamarin yana hannunki in kin ga dama ki ci gaba da zama in kin ga dama ki sauwaƙe kanki ka shari'a ba ku da za ka iya matanka haka to idan ta ce to ana zaune ana zaune kai ka bata wannan fawa to ana zaune ta ranta ce to fa yau na ga dama eh yau zaman mu ya kare na ga dama to wannan in aka yi shikan to bara a bata wannan mutan ba haka kuma wanda aka bata zaɓi kan zama ko tafiya gidansu waccar ba an ce mata ki zauna ko ki tafi gidansu a'a na baki wato shikanki yana hannunki yi yadda kike so in kina so zaki zaki iya bani bayanin cewa an gama akwai irin wannan wannan kuma zabi aka bata na zama ko tafiya sabani aka samu sai aka bata zabi mukhayyara kenan duka wayannan da ma wasu wanda ban tuna ba a kaina wayannan duka ba a ba su wannan mut'a da aka faɗa din mata'an bil ma'rufi da muka da aka ji aka faɗa yanzu to bi kadiril imkani shi ibrahim ya ce gurgudun ikonka shine za ka bada mut'an to fa mai sawi ya ce kar da ya gaza dirhami talatin abinda za ka bata dirhami talatin to dirhami kuma yanzu a yanzu dai ban san nauyinsa ba dirhami nawa ne sadaki na an yi sabani a magabobi irin abuwa ne ba yake zai kai dirhami goma ne sadaki kowa da yadda ya faɗa wani su bai kai haka ba to kaga fa nauyin sadakin nan ko iya dirhami goma ko aka tsaya aka ce nauyin sadakin nan wannan sadaki na abin nan din nan zaka bayar kaga ai abun abun ba kaɗan bane ba za ka saki matanka ka ɗauki naira dubu ɗaya za ka ba ta ba ka ɗauka kayan mutsa ya ce kar ya gaza dirhami talatin haka yake a sawi duba in kana so saboda haka dai a takaice haqqan alal muttaqin wannan wajibi ne akan masu tsoron Allah Allahu karrarahu Allah ya maimaita cewa a bada mut'a ga wanda aka saka ne li ya'ummal mamsusa aidan don ya game wacce ma aka shiga da ita wayancan min qabli an tamassuhunna ne tun ba a sake su ba eh ba a shafe su ba sai aka sake su a ba su mut'a to wa'annan kuma an shafe su to su ma haddasu za a ba su aidan har yanzu izil ayatu almusabiqatu fi ghayriha domin ayan can da muka wuce tana magana ne akan wacce ba a kwanta da ita ba kazalika yubayyinu Allah kazalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum taqilun ubangiji yace kazalik kamar haka dai yadda kuka jin nan muka ɗauko karatun nan kamar haka yubayyinu Allah Allah yake bayyana muku yake bayyanawa lakum gare ku me yake bayyanawa ayati ayoyinsa la'allakum taqilun yana bayyana muku ayoyinsa filla filla a cikin wannan alqur'ani ne domin ku hankalta shi yasa anan yace kazalika kama bayyana lakum ma ma zukira kamar yadda ya ambata muku abin da aka ambata a bayan nan gaba ɗaya to kamar hakan dai bayyinun lahu da kuma ayati Allah yake tabbin yana bayyana muku ayoyin sa filla filla hukuncin kaza kaza ne yadda ake kaza kaza ne yadda ake kaza kaza ne la'allakum taqilun domin ku hankali karka dauka ana gaya mana ayoyin Qur'anin nan ne kawai don mu ji su kawai mu gwada kai mu tashi a ka sa hankali ka lura da abubuwan da Allah yake faɗi a ƙarƙashin wannan ne imamu idris shafi'i ya ce a ƙur'ani ko da baibayin wani ne ya ɓata in an tambaye ni sai na nuna inda yake a ƙur'ani ana jin maganar nan an san da baibayi ko ko da baibayin wani ne ya ɓata aka zo ana cewa ta ina za a same shi yanzu ina za a gano shi cikin kun zo na zan gaya muku inda yake Qur'ani maganar ta girma a wurinka amma shi mai sauki ne a wurinka Imam Shafi shi ya faɗi wannan karkashin wannan aya in ka duba sawi ya kawo ai ta kiluna ai ta tadabbaru domin ku salura a Qur'ani ku gano hukunce hukunce a karkashin sa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ولعلهم يتفكرون ألم تر إلى الملأ إلى الذين خرجوا ألم تر إلى الذين أوتوا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحييهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون to an gama da labarin abubuwan duk da ya shafi harakan matsalan mata zamantakewar su shika idda mene da duka an gama yanzu za a shiga wani sabon labari ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alamtar ya rasulullahi wai baka gani ba ne kam ilal ladina kharaju zuwa ga waɗannan da suka fita wa hum ulufun wayannan da suka fitan kuma fa ba ƴan kaɗan ba ne dubunnai ne su ɗin mutane dubbai da suka fita ɗin nan a hadar al-maut wai sun fita sun bar garin su ne saboda suna tsoron mutuwa annoba ne ta samu garin akai ta mutuwa sai suka su dubbai suka fita suka gudu suna tsoron wai mutuwa hadar al-maut fa qala lahum Allah mutu suna cikin tafiyan a hanyar Allah ce ta ku mutu sun ma'ayahu bayan sun mutu sai Allah ya sake tada su Allah ce inna Allah lazu fablin ala nas Allah Allah nan lazu fablin wallahi ma'abocin falalaci mai girma ala nas akan mutane sai dai walakin na aksar nas la yashkuruna da da mafi yawa yawan mutane ba sa gode wa Allah in ya musu biya in ya musu falala wannan za mu dubi daidai gurgudo sharha da Shehu Ibrahim yayi na wannan aya mu ji so in ne kuma a ina ne kuma da yaushe ne kuma su nawa ne kuma me ya faru ta zanki Allah zai ba da labari ne na wani abu kawai saboda wata izna wata izna ku samu abun lura ku samu wani lesson da za ku kwaikwaya a cikin labarbarun da yake barwa Allah bai taba ba da labarin da ba haka yake ba duk labarin da ka ji a Qur'ani gaskiya ne zalikal kitabu la raiba fi Allah ya ce alam tara ya rasulullah shin baka gani bane istifhamun istifhamu ta'ajjubin wai istifhami ne kamar tambayan annabi ake yi baka gani ba ne kan istifhami ne ana tambaya ne amma na mamaki wa tashwiqin ila istima' ma ba'dahu da kuma shaukantar da manzon Allah da ake ba labari ko kuma mu wanda ake saukura alqur'ani a shaukantar da mu zuwa ga kwaɗayin son jin menene ake so a faɗa yanzu haka sa mutum ya zo wane shin baka gani ba ne kam ka san dole za ka saurara menene ban ganin ba a dole akwai labari yanzu ranar ma yanzu baka ga sai na shiru a akwai wani abu da zan faɗa dole baka ga ai dole akwai jumla to wai ana faɗin alamtaran ne don wanda za a ba labarin a jawo hankalinsa ya natsu yayi shauƙin jin menene shin baka ganin ba ne a faɗa don ya gani shine hikiman Allah da yake faɗin haka ne alam yantahi ilmuka wai iliminka bai kai ba ne makura na ka san ilal ladina kharaju labarin mutanen nan da suka fita min diyariyam daga gidaddajin su hum ulubun amma su wato suna dubunnai ne yawan su ba kaɗan ba ne ba ɗaruruwa ba ne ba gomomi ba ne ba ɗaruruwa ba ne dubunnai ne amma an yi saɓani an faɗi arba'a ta alafin in ji shiru wani sun ce su dubu hudu ne au samaniya ta alafin wani kaulin an ce su dubu takwas ne au ashara ta alafin wani kaulin an ce su dubu goma ne au salatuna alfan wani kaulin an ce su dubu talatin ne mutane au arba'una alfan wani kaulin an ce su dubu arba'in ne ƙaulin ƙarshe aka ce su dubu saba'in ne, au saba'u da alfar. An yi ƙauli daban-daban. Haka ya zo mai jalale ne haka ya kawo. Wai me yasa suka fita a hazarar maut? Wasu na tsoron mutuwa ne. Waka ɗa'un fi arzihim banu Isra'ila ne, su mutane. Wata annoba ce ta auku a ƙasarsu. fakharaju firaran min al-maut sai suka fita daga daga garin nasu domin su guje wa mutuwa saboda ana ta mutuwa ne abun ya wuce misali kawai sai suka tattara suka gudu saboda su guje wa mutuwa ne wa hum qawmun min bani isra'ila su mutane ne daga ƴaƴan isra'ila dangin annabi yaqub ƴaƴansa jikokinsa qawmu hisqin wato mutanen annabin Allah annabi Hiskil ne nabiyun lahi Hiskil ina ji ana jin labarin sa ko annabi Hiskil sunansa ya zuwa Qur'ani